أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتو أتكير ولا لتافي المعلومة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم رام تشافينا دليل تسعين تقص ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السفر وأوصى به الدعاء عند السفر دعاؤه صلى الله عليه وسلم للمسافرين ونصيحته لهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني قال صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف ولما أول الرجل قال صلى الله عليه وسلم اللهم ادعي له الأرض وهون عليه السفر وكان صحابة الكرام رضوان الله عليهم يخدرون النبي صلى الله عليه وسلم بكل نازلة فيشكون له ما يزعجهم ما يزعجهم ويسألونه في كل أمورهم فيستهدون بنصحه صلى الله عليه وسلم وإرشاده ومن ثم كانوا إنما يلوون السفر يطلبون منه النصحة ويتبين من الحديث السابق حواره صلى الله عليه وسلم مع الآخرين واهتمامه بشؤونهم ثانيا اهتمامه بما يوزن قومه وتقديمه لهم وتقديمه لهم النصحة والإرشاد ثالثا إجابته على سؤال السائل بما يناسب معه ففي الحديث نرى أن رجل المساجد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله أولا تقوى الله أمر مهم جدا ومن تقوى الله احترام الناس كبيرهم وصغيرهم وحتى الحيوانات وغيرها وغيرها آه بيد أنه لا بد من تقوى الله كي يتحقق ذلك ومن يتق الله أن يخشاه ويحترمه يحترم الجميع ثانيا ذكر الله وهو يأتي بعد تقوى الله ذاك أن الارتباط أن أن الارتباط بالله أمر ضروري جدا وذكر الله هو الشيء الذي يقوي ذلك الارتباط ويحافظ عليه وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث بلفظ التكبير غادر الرجل بعد أن سمع النصيحة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وقال اللهم ادعي له الأرض وهون عليه السفر وذلك يعني أنه يجب الدعاء للمسافر وهو أمر مستحسن جميل وسلوك يوثق حبل المودة بين الناس وهو يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الدعاء للمسافر ما لا يتي أبن دمان دعا الله صلى الله عليه وسلم يكي كي أيوه wato lokacin da yake cikin tafiya da irin wasici da yake yi ga wanda zai yi tafiya na farko shine addu'a ga wanda zai yi tafiya ga mai tafiya addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ga masafiya da kuma nasiha da yake yi musu an samu hadisi daga abi huraira da Allah ya kara tabbata a gare shi ya ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ina son zai yi tafiya kai mun wasiya kun ga wannan kalmar ka je ka ce a yi ma wasiya wanda za ka tara har ya mutu bai taɓa yi ba har ya mutu bai taɓa ce a yi man wasiya ba to wannan ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya ana son kai mun wasici sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce to na hore ka da jin tsoron Allah na tsoron ka yi takawa ka ji tsoron Allah a tafiyar da zaka yi sa'annan ka ringa yin kabbara duk inda ka zo tudu kun ga matafiyi mai tuka mota a'a zama kake a cikin mota idan kana cikin tafiya ƙa'ida an ka zo hawa za ka ce Allahu akbar in ka zo gangara ka ce subhanallah kaga da za ka karar da tafiyan ka cikin ambatan Allah ina nuhu lokacin da mutum ya ji wannan wasiya na tsoron Allah da cewa ya dinga kabbara duk inda ya zo zai hau ni tudu sai kenan ya ce to ya gode ya juya ya juya baya ya so tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa addu'a ya ce Allah ka naɗe masa ƙasa Allah ka naɗe mar ƙasa sannan Allah ka sauƙaƙa masa wannan tafiya ai kun san naɗa ƙasa ko na to na wato Allah yana naɗe mutane ƙasa idan za su yi tafiya idan tafiyar da ya kamata ka yi awa bakwai sai ka zanka cikin awa biyar ka kai suke sauki wani lokaci mutuma yana suke sai ta mamaki a shi har muka zo nan na idan ba haka ba kuma sai ka wuri na tafiyar da za ka awa biyar sai ka awa goma sha biyar eh kai ta mamaki ya aka kai ma kanka baka san da aka yi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ta Allah ya nade masa kasa ya samu saukin tafiya sa'annan Allah ya sauƙaƙa masa wannan tafiya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya same su ba inda suke kai kokan sai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya dame su kuma suna tambayin sa dangane da al'amarin su don me don su samu nasihar sa da shiryawar sa daga nan sai zan duk lokacin da suka yi niyyar tafiya suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu nasiha mala yace daga wannan hadisin zamu fahimci abubuwa guda uku na farko maza Allah yana tsayawa suna tattaunawa da sahabbansa yana kuma damuwa da lamarinsu na biyu maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana damuwa da abin da yake bakanta wa sahabbansa rai yana kuma musu nasiha yana shiryar da su na uku maza Allah yana amsa tambayar su idan suka yi tambaya maza Allah yana amsa musu ya ba su amsa gwargwadon wato bukatar su gwargwadon abin da wanda ya yi tambaya yake bukata a cikin hadisin za mu ga cewa mutum ne daga cikin sahabbai niyyar tafiya ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam neman nasiha manzo Allah ya ce masa na hore ka da ji tsoron Allah sahabi fa ce cewa ji tsoron Allah ya yanzu ni da kai ka gani sahabi ga shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ce mai ji tsoron Allah kaga mu ne min babu aula a ce mana mu ji tsoron Allah saboda mu ne muke abubuwa na rashin tsoron Allah ba su da lissafi tafiya tana da wani sammatsi da hatsari in ba Allah ya tsara mutum ba akwai shaidan yakan ribaci mutane a cikin tafiya wasu za ka samu a garin su mutane kirki ne amma in ya ji tafiya ya gaba kowa sai ya zama shaidan an gane ko ya ganshi a ingila duk turawa sai manta ce Allah yana kallon shi yadda yake kallon shi a Najeriya haka yake faruwa to sai wani Allah ya sa masa wato dogon tunani ya gane cewa da Amerika da Ingila da China da Najeriya da Kucigoro duk ɗaya ne a wajen Allah na da yayya da Kano da Jos da Abuja ba su da bambanci wajen Allah duk Allah na kallon mutum da aka sai mutum ya zama kai kai ɗaya kawai a rayuwar shi shikenan ya huta in yana Abuja yana jin tsoron Allah in ya je Kano yana jin tsoron Allah in ya je London yana jin tsoron Allah in ya je Rasha yana jin tsoron Allah shikenan an gaba shine yace na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da tsoron Allah yana daga cikin tsoron Allah kuma mutum yana cikin tafiya ringa girmama mutane mutum yana cikin tafiya zai ta haduwa da mutane iri to ya ringa girmama su manyan su da kananan su don bai san ko su waye ba ta girmamawa ya ci har dabbobi ma da wanin su duka wannan yana nuna lalle mutum ya ji tsoron Allah da ya tabbatar da wannan da wanda ya ji tsoron Allah to lalle zai girmama wato bayan Allah ba a san musulmi ya zama mai kaushin hali mai muguwar ɗabi'a bare a ce mutum ya waye gari yana cikin tafiya kuma ba ta mu aimar kuskure da ammar kuskure ka hamu faɗa musamman aikin haji in kana aikin haji sai wani ya taka ka na wani ya ture ka ya bangaje ka kuma zai bangaje ka bai sama ya bangaje ka ba shi dan uwan shi ya bata ba kai yake nema ba na Allah za ka ga abubuwa idan wani aka hada shi da wani jagora suna aikin haji in dan wani ya bata baya ganin kowa ta tura mutane yana neman dan uwan shi to kuma a ce mutum a nan a ce bai da zuciya mai sanyi na sai ya sai ya zama damuwa ba ma maka ba ko ina in an ma kuskure kai haƙuri haka yana cikin tsoron Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bige ka ko zaman airport amma mu labari a lagos wata rana ana zaune wani zai irin ana jajjakan kuna za a shiga jirgi ko sai wani ya taka wani zai wuce sai ya ce masa Allah ka yi haƙuri ya ce mu dan Allah ka yi haƙuri kan mutum ya tashi yana ta faɗa ce ka san ni waye ya ce na san ka kai dan iska ne wallahi tallahi abin da za mutane suka taru a wala ya zage shi sosai an ka tare ya ce ah to da dan iska ya za a ce ma dan Allah na ba a sani ba an taka ka kuma ƙarshe ka ya zauna da shi ma mutumin ba kasan ba kaba baya bane da yace dan Allah kai hakuri to mutum ya ringa yin hakuri shine alheri to da mutum ya ji wannan nasiha ta bi manzo Allah yake ringa ambatan Allah to ambatan Allah shine ya ringa ambatan Allah a kowane lokaci wanda tsoron Allah shi zai ba shi dama ya ringa ambatan Allah ya zai karfafe shi zai sa ya kiyaye dokokin Allah shi yasa manzo Allah ya ce masa ya ringa kabbara in dai zaka yi tafiya ka kula da in ka zo wawa ka ce subhanallah ka ce Allahu akbar ka zo gara ka ce subhanallahi ai zaka karar da tafiyar ka cikin ambaton Allah mutumin ya juya bayan ya juya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ta bayansa yace Allah ka ka nade masa kasa kuma ka sauke masa tafiya kaga wannan addu'a duk abin da kake tunani mara kyau Allah zai tsare shi duka koma wani irin abu ne Allah ya san shi Allah malaukakin sarki shi zai tsare shi yace wannan yana nuna cewa ya zama wajibi mu ringa matafiya addu'a kuma abu ne wanda yake mai kyau mutum zai tafiya ya nemi addu'a a yi masa addu'a kuma hanya ce wadda take take ƙara danƙon zumunci tsakanin mutane kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yanda za mu yi addu'a shine za mu karanta a gaba insha Allah ba kace zagi ba ko masu wannan ɗabi'a wata ran sai kaga sun faɗa hannun wanda sai Allah ya kuye ta su ba kyau da dai zagin mutane amma kai zagi a galla ka san wanda ka zaga ai da sauki na amma zagi baka san waye ba kake zagi na ai ba kyau wani ya taɓa zagin wani a nan a bega ya yi masa haka shi kuma zai tafi hanyar airport sai mutumin ya juya ya bi shi har ya yi nisa ya iya hori ne tsada mota na cikin mota tukunne ya sa fasinja zai ce su zauka na da ko babban soja ne kowa ne sai ga mutum ya kwanta a titi duba da yana da Allah ya haƙuri na nufin shi ne zagi yana ta bada yana ta ba shi haƙuri shi ce ne na ma za ka zage ni kawai ka zo wucewa na zo wucewa na a rana ba kawai don ban tsaya ba sai ka zage ni kai ka tsaya mana na a abu biyu ne ko idan ni ban tsaya ba kai sai ka tsaya to kuma don ban tsaya ba ni na wuce sai ka zage ƙarshe aka yi ta bashi haƙuri shi kan shi ya yi ta bashi haƙuri kan ta ga bai da kyau su fasinjojin mota suke ba da labari suka ce su kansu ka fito suna ta ba da haƙuri yace a sai ya ga sai ya ji sai ya faɗi dalilin da ya zage shi sai kuma gashi ya shiga ya faɗi yana tuki wai ya daina gudu a cikin mota sai ka duba wannan mana ba saboda ba kyau na lafiya to ita addu'a ba a daina ta ko ka samu abun ma ci gaba in lafiya arziki wadata na cikawa da imani me za ka daina wata addu'a za ka daina an ka duba ba abun dainawa har ka haɗu da Allah kuma ba ka isa ga wani abin da ke wajen Allah ta kai ya ishe ka kai mabukaci ne dauman da'iman a wajen Allah don kai bawan Allah ne da haka maganin addu'a ta isa babu a cikin tsarin rayuwar musulmi na fata ka gane shi gaba za ka yi ta yi o ka daina tuba eh ya kan ne su ai shi ma ba a daina tuba mutum za a daina tuba kullum musulmi a cikin tuba yake duk da cewa ko an yafe ma sai ka tuba ai tuban ibada ne na baka ji Allah yana umarcin wanda ba sa laifi ma su tuba ba baka ji Allah yana umarcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza jaa nasrullahi fa sabbi bihamdi rabbika wastaghfir manzo Allah yake ga fa shi da yake baya zunubi ko da yayi kuma an yafe masa za ka gabin babu aula ka yi ta tuba kawai maganar ka sare a yafi ba wannan yana da kyau ka sare Allah ya yafi ba amma kuma ka ci gaba da tuba ka yafi mar kawai ka huta ka yafi mar ka huta kai ma sai Allah ya yafi ba الله في يده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين